kitabu kitabu salatil khawf babin da yazo na bayanin sallar tsoro sallah a wajen yaki shine abin da yafi dacewa a fassara wannan kace sallar tsoro ina ma me je sallar tsoro abinda kalmar ta zo kenan amma sallah a fagen yaki me yasa sallar za ta zama haka kana tsoron kar abokin gaba ya zo ya kashe ka to shi yasa sallar ta canza kwata kwata kwata kwata kwata duk wani tsari na sallah da ka sani ta iya an canza shi anan kuma sallah ta yi imam malik sai ya rawaito sallah iri biyu kuma ya ce shi na uku ya ce abinda na fi ganin ya fi kwanta min a rai kenan ko to za mu ga kaifiya ta farko sai mu haddace kaifiya ta biyu sai mu haddace ka zama kai ma faqihun kenan a cikin salatul khawf ta zo da kaifiyoyi wayansu kaifiyar tana da wahala to imam malik sai ka ma kaifiya guda biyu masu saukin fahimta qala haddathani yahya an malik an yazid ibn rumana an salih ibn khawwad عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاء ranar da aka yi gazwace zatin riƙa yaki aka yi saboda abubuwan da suka faru a wajen sai aka ɗauki wannan abin aka ba wajen suna aka yaki zatin riƙa mai riƙa a ruƙa tsumma to me yasa aka ba ta zatin riƙa aka ce tsauni ne kan dutse aka samu kala kala kala kala kala sai aka ce zatin riƙa wai suka ce a'a sahabbai ne da aka rika tutoci wannan tutar da kala wannan tutar da kala wannan tutar da kala sai aka ce zatun riqa wani suka ce a'a sahabbai ne wa'ansu ba su da takalma aka yi tafiya haka nan waje ga wahala sai kafafunsu suka tsatsage sai kuwa ya ɗauki tsumma ya ɗaure kafarsa sai aka ce zatun riqa an fahimta kada ka kaman ka siffata ka ce to ya za a yi a yi haka lokacin sahabban manzon Allah tare da manzon Allah ba komai ne hankalinka zai iya ɗauka ba fa akwai abin da hankalinka zai iya ɗauka akwai kuma abin da hankalinka ba zai iya ɗauka ba an fahimta eh abin da ake so shine tun da kace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah to yadda ba za ka bauta kowa ba sai Allah haka ba za ka karbi ibada ba sai wajen manzon Allah kadai kada ka hada shi da wani in ka hada shi da wani ma'ana ba ka yi tauhidul ittiba'a ba akwai tauhidul uluhiyya tauhidul rububiyya tauhidul asma'i was sifat sai tauhidul ittiba menene tauhidul ittiba kadai ta manzon Allah kadai da biyayya shine zai ce ma kadai Allah na son kaza baya son kaza ka karba in ka kawo ka shigo da shi ka ja da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan imani ya warware to shi yasa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari ba lallai sai hankalinka zai ɗauka ba in ba haka ba kai ba ba kowa duk wanda ka sani ba wanda hankalin shi zai ɗauka cikin dare ɗaya an tashi daga makka an je baitul maqdis daga nan kuma aka je sama sama'an sama'an thumma zada ala sabi manzo Allah ya zo ya bada labari sai kwaryan makka ta ruɗe sai suka kira sayyidina abubakar ga ce to zo ka ji abokin naka mutumin naka ga kuma abin da ya faɗa inda muke tafiya zuwa baitul maqdis mu dauki lokaci kaza yace wai ya je cikin dare daya dawo yace in ya fada to haka al'amarin yake in kana qala faqad sadaqa in manzon Allah ya fada daidai ne haka yake babu shakka babu tambaba babu jayayya ba haka bane ba aka ce Zainab sama aka daura aurenta ya aka yi ya aka yi hankalinka ba zai iya ganewa ba to dole sai ka hakura zainab sama aka ɗaura aurenta sadakin biliyan nawa aka bayar zinariya aka bayar ko azurfa ya akwa aka baiwa mene da menene Allah da ya ce falan ma qada zaidun minha wataran zawwajnaka an daura aure zawwajnaka ina mana zawwajnaka muka auren maka da ita ya aka auren masa da ita ba ka da hujji ba ka da haƙƙin ka ce ya aka yi ya aka yi ya aka yi an fahimta sa'an nan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi kowa kyau ya fi kowa daraja ya fi kowa ɗaukaka amma matan da ya aura buduri guda nawa ne a ciki sauran duk zaurawa farkon macin da ya aura ma sai da ta auri mutum biyu da 'ya'ya sa'annan manzo Allah ya aure ta aka ce tana shekara arba'in yana nawa ashirin da biyar to duk wani abin da mutane za su fada su auna wannan kuma mana su gani duk mace ta girme ka ta baka shekara goma sha biyar mace in ta girme ka da shekara goma sha biyar ta yi mai ta haifi mutum don shekara goma sha hudu sai ta yi aure sha biyar ta haihu amma haka aka yi ba haka ba ne ba so ya za ka yi hankalinka ba zai iya ɗauka ba sai ka mika wuya an fahimta sallallahu alaihi wasallama sa'an na auren zainab in ka bincika lissafi a rayuwar mutane za ka wayan su abubuwa hankalinka ba zai iya ɗauka ba zainab manzu Allah ce ki yadda ki auri zai sai ta bi maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tare da cewa ta san cewa ni fa na fi karfin zaidun nan zaidu ba sa'a na bane a cikin daraja a cikin komai da komai to amma manzon Allah ya bani shawara ya ce na aure shi ya za a yi sai ta yadda sai ta aure shi zaidu sai ya aure ya ɗauko abin da ya fi ƙarfin shi abubuwa guda uku in suka yi ma yawa ba za ka taɓa jin daɗinsu ba mace in ta yi maka yawa ka aure ta ba za ka taɓa jin daɗin komin kyanta haka hula ta yi ma yawa kasa ba za ta yi ma kyau ba sai ka zama kamar mai haka riga ta yi ma yawa sai ka zama kamar mai a ciki ba za su yi ma kyau ba matsala ta rikice aka rasa ya za a yi ya zo ya kawo wannan abin amsik alaika zaujaka wata killa je ka rike matanka ku yi zaman ku yi zaman da abu ya kici ya kicanyewa sai dai sai al'amari ya riga ya abin nan sai bai sai aure ya mutu duk duniya ka saki matarka malam ya ce je kaka neman ita aure yana da sauki mutum ɗabi'arsa ya auri mace ko ta tsufa ne ko ta yi masa lami ne ko ya duk abin da ba a so ya zama sai ya gaji ya sake ta ba ya so ya ji ta yi aure balle wanda ya daidai da shi balle sai manzo Allah ce ka je ka ce ma Zainab ina kutuba to ya za a manzo Allah ce ka je akwai wata al'ada da za ta hana ka akwai wani abin da zai zo ya hana ka sai tashi ya je ce to manzon Allah ya turo ni ya ce kaza kaza ta ce zai mai istihara zan yi istihara ki aure zaidu manzon Allah ce kuma ki ce za ki istihara istiharan me eh wannan ya fi ban mamaki cewa istihara din saboda me ina ma nan istihara neman zabin abin da ya fi to haka ta fada mace ce ita ta bi gidan manzo Allah ta ce tana son shi mace kowane ne kai sai ka bi ta gidansu kowane ne kai komin darajarka sai ta yarda za ta aure ka sa'an nan kuma a je kofar tsoro kofar gidansu in kai kana da gidan da ya fi komai gidansu za a ji a ɗaura auren ko masallacin kofar gidansu shi ta yarda kuma a ɗauko ta a kawo maka ba haka ba ne ba to abubuwan da suke faruwa kenan in ka ce za ka yi lissafi mutanen makka da suka hijira zuwa madina mutanen madina mutumin madina sai ce wane muhajiri kai dan uwana ne ina da mata biyu zo ka kalli wace ce ka fi so in sake ta sai ka aure ta tun da aka yi duniya an taba samu wannan mata na biyu ko uku ko hudu ko menene dai zo ka kalle su wace ce ta fi kwanta ma a rai ka faɗa min sai na sake ta in ta gama idda sai kai ka aure ta eh hankali zai dauki wannan hankali ba zai dauki wannan ba kuma an yi haka ko ba ai ba to matsaloli ne zamanin manzon Allah da sahabbansa sai dai ka roki Allah Allah ya sa kai ma ka kamanta amma da wahala da wahala amma manzon Allah duk da shi kai din nan da ka zo karshe manzon Allah yana damuwa da kai yace mata alqa ashabi i- ikhwani suka ce aulaisna ikhwanak sahabbai suka ce mu ba ƴan uwanka bane ce la bal antum ashabi ku sahabbai na ne ƴan uwana waɗanda za su zo daga baya ba su taba gani na ba amma kowanne a cikin su yana bure ina ma da zai ciyar da duniya duka dan ya gani ai ku kuna samun goyon kuna samun karfin gwiwa na bin Allah ina cikin ku kuma kuma zai ba ku tsoro A- me yake kawo baya baya ƙarya da yaudara da cin amana manzo Allah kafin ya ce ka ba da zakka ko sadaka shi ya bayar ka fito a je jihadi shi yake kan gaba to me zai zama ko ba ya zama muka ba ya zama aibi ba yace ku kuna samun karfin gwiwa gane cikin ku kuna gani na me zai hana ku yi ku yi ibada su da basu taba gani na ba labari na suka ji amma kowanne a cikin su yana burin ina ma da zai ciyar da duniya duka mallakar su ce ya bayar dan ya gani to suwa kenan duk al'umma 60 daga lokacin har ana da kasa eh صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه sai aka raba sojojin gida biyu gida ɗaya suka tsaya suna fuskanta abokan gaba na biyu suka zo suka tsaya bayan manzon Allah suka yi sallah ya aka yi wasaffat ta'ifatun wuja al'adu fasalla billati ma'ahu rak'atan ثم ثبت قائما واتموا لانفسهم da suka aka raba su biyu wayan suna fuskantar abokan gaba wayan suka zo suka yi sahu tare da manzon Allah manzon Allah aka yi sallah raka'a daya sai manzon Allah ya tashi ya tsaya yana tsaye suka tashi suka cika raka'a ta biyu suka sallame suka koma su ma suka karbi suna suka tsaya suna fuskantar abokan gaba wa'ancan su ma suka zo suka yi sahu da manzon Allah aka yi raka'a ɗaya sa'annan manzon Allah ya sallame wannan bai ce manzon Allah ya sallame ba sai ya jira su da suka cika sallar su raka'a ta biyu sai manzon Allah ya sallame sai su ma suka sallame wannan kaifiyar ta fi duka sauki an fahimta ka haddace in baka haddace ban ka koma gida sai ka karanta muwatta ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم ركعة الثانية الركعة الثانية التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا دي ركعة ديا تاشك بيو تبيو كينا وأنن دسكزو يزو أو جسو ركعة دي كينا سيما الله يزونا wa atammu li anfusihim thumma sallama bihim da suka tashi suka cika raka'a ta daya ta zama biyu sai manzo Allah ya sallame shi su ma suka sallame wannan yana da wahalan fahimta yana da wahala shine kusan mafi sauki kaifiya ta biyu قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات الأنصاري أن سهل بن أبي خثمة الأنصاري حدثه أن صلاة الخوف أن يقوم الإمام ومعه طائفة من أصحابه سيعرب سوجوجين جدابي ربي سوزوس سيعتار الإمام في صلى وطائفة مواجهة, مواجهة العدو فيركع الإمام ركعة ويسجد بالذي معه ثم يقوم sai a yi sallah raka'a ta ɗaya tare da su sai liman ya tashi tsaye fa idza stawa qa'iman sabata wa atammu li anfusihim ar-rak'atil baqiya in liman ya sallah raka'a ɗaya da wannan sujujin sai tashi tsaya yana tsaye su su tashi su kawo sauran raka'a ɗaya din thumma yusallimuna wa yansarifuna in su kawo sauran raka'a ɗaya su samu raka'a biyu kenan sai su sallame sai su je bakin daga sai wa'ancan su ma su zo su kabbara bayan liman wal imamu qa'imun fayakununa wuja al-aduwi ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا فيكبرون وراء الإمام فيركع بهم الإمام الركعة ويسجد sai liman suka yi kabbara sai liman ya sake yin raka'a ɗaya shi liman sallarsa ta zamo nawa sun mai sallimu ce sallame faya kumuna fayar ka'una li'anfusihim raka'atin albaqiya sun mai sallimuna me bambanci tsakanin wannan na farko sallama waɗannan guda biyu kusan sun fi sauki a cikin salatul khawfi kenan an fahimta ala wa haddathani an malikin an nafi'in anna abdullahi ibn umara kana idza su'ila an salatul khawfi qala to imam sayyidina abdullahi dan umar in an tambaye shi ya ake sallan khawfi sai ce yataqaddamu al-imamu wa ta'ifatun minan nas liman zai dauki wa'ansu bangare cikin sojojin فيصلي بهم الإمام ركعة سي أي صلى ركعة ديا وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو لم يصلوا أي بانغر سجوجين سوباس كين سهو سنة كلهم أبو كنغا بسنة كاري ما صلى فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا إن أكي ركعة ديا وأن مامو ba za su sallame ba ba za su cika ba shi su yi baya baya baya su tsaya suna kallon abokan gaba wa'ancan sai su zo su ma su yi kabbara a yi sallah da su wa'ancan ba su sallame ba sun samu raka a ɗaya shi wa'annan su zo a yi sallah raka a ɗaya da su ista'akharu makanan lazina lam yusallu wa la yusallimuna kaga nassi kenan wa la yusallimuna wa yataqaddamu allazina lam yusallu fa yusalluna ma'ahu rak'atan waɗanda ke fuskantar abokan gaba sai su ma su zo su yi kabbara a yi sallah raka a ɗaya da su sun bayan sarrafin imam sai liman ya sallame wa kad salla rak'atai ne fatakumu kullu wahidatin min at-ta'ifatai ne fa yusalluna li anfusihim rak'atan rak'a in liman ya sallame shi ya samu raka'a biyu shi ya sallame wannan sai tashi waɗannan su cika raka'a ɗaya wannan su cika raka'a ɗaya بعد أن ينصرف الإمام فيكون كل واحدة من الطائفتين قد صلوا ركعتين فإن كان خوفا أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامه yace in maganan tana da haɗari tsoron haufin na da tsanani abokan gaban sun takura ba dama aka ce sai a yi sallar yadda ta yi a karza a yi ko suna haye auru kubanan mustaqbilil qibla aw ghairi mustaqbiliha wannan inda dama kenan za a yi wannan tsarin da aka faɗa amma yin abin na da zafi aka ce sai a yi sallan duk yadda ta yi kana rike da takobi kana tsara da suka kana Allahu akbar kana imayi ruku'i imayi sujada har ka zo assalamu alaikum assalamu alaikum takobi na kanka kana tsara da suka قال يحيى قال مالك قال نافع لا أرى عبد الله بن عمر حدثه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ya ce ina ganin magana abu dan umar ɗin nan marfu'i ne alawa haddasa ni an malikin an yi bin sa'id an sa'id min al-musayyib annahu qala ma salla rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zuhr wal asra yawm al-khandaq hatta ghabat ash-shams yace ranan yawm yakin khandaq manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai samu yayi sallan azhar da al-asr ba har sai da rana ta fadi qala yahya qala malikun وحديث القاسم ابن محمد عن صالح بن خوات أحب ما سمعت إلي في صلاة الخوف إمام مالك يتي وأن صلى وتشيتي كينا يا يا يتأكو hadisi na biyu ko? aha eh gashi ibn khawatin al-ansari imam malik ya ce abinda na fi so kenan ni amma ban hana ka ɗauki kowanne a cikin su ka yi aiki ba alaisa ka zalik a habbu ma sami'tu ilayya fi salatil khawfi to lokaci ya cika salatil kusufi kenan ko اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم